baba sadiq baba sadiq ina bushe ba ثم أفيدوا من حيث أسقط أفاض دي هيك.
الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ba masa kansa ba أولئك لهم Sanya haka نصيب kenan. Nace sanya haka مما kenan.
كسبوا
bari haka ya kusa da shi.
والله سريع الحساب واذكروا الله Ni ba ko في أيام Live.
معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci fatan an sha ruwa lafiya Ah, yau azumi yana goma sha biyu sannan kuma shine majalisinmu na tafsiri majalisi na goma sha biyu wanda kuma ɗaya kirgen kuma 22 ne ga watan march 2024 daga wannan masallaci na al'afat cikin anguwar nasarawa a cikin garin gombe inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna nan cikin suratul baqara aya ta 197 za mu tashi mun tattauna wasu matsaloli a cikin aya ta 197 din ma saura 'yan bayani kaɗan ne ya rage wanda insha Allah za mu kammala sai mu shiga aya ta gaba alarma a karanta mana wannan ayan الحج أشهر معلومات بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله مم.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى مم.
واتقون يا أولي الألباب
Allah subhanahu wata'ala yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat wannan ayan mun fassara ta jiya lallai alhajju muka ce akwai tadiri ko waqi'un ko fil ashhuril ma'lumat a wasu wadana faruwa ne a cikin wasu watanni sanannu shine shawwal da zulqa'da da kuma kwana goma na zulhijja daga nan aikin haji ya kare mun tattauna matsaloli akai wanda ba bukatan in an ji ka- ka- wannan kasar na jiya duka za a ji bayanan faman farada fihi nan hajja lalle wanda ya wajabta wa kansa aikin haji ta yadda ya fara kamar yadda muka faɗa wa atimul hajji wal umrata lillah to fala rafatha ba zai sadu da iyalinsa ba mun fassara da wasu ƙarin maganganu kai da wasu fassarori da ma'anoni a kai wala fusuka kada ya yi fasikanci mun yi bayani a kansa wala jidala fil hajji sannan babu musu a aikin hajji to nan ne ba mu nan ne ya dace a ce mun fara bayani a kai ba fala jidala fil hajji me ake nufi da babu musu a aikin hajji idan an shiga cikin harama ana aikin hajji babu musu malamai suka yi maganganu guda shida kai amma zan yi zan faɗi abin da ya fi inganci kawai sai mu wuce malamai sun yi maganganu guda shida abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mas'ud da ibn abbas da ɗalibinsa ata ibn abi rabah suke ce aljidalu fil hajji an tumariya musliman shine kake musu da ɗan uwanka musulmi hatta tuzibahu har ka sa ransa ya ɓaci akan abin da ba shi da amfani a aikin haji kuma ku yi ta yi har ransa ya ɓaci fayantahi ilasiba har a ce kuma ƙarshensa ya kai yana cewa baka da mutunci kai maka cewa baka da mutunci ana zagin juna a aikin haji wannan yana ɓata aikin haji sai malamai suka ce wa amma muzakaratul ilmi fala nahya anha amma malamai suke ɗalibai ko mahajjata suke yin muraja'a ta ilimi wannan sha'a ba haka ake aikin haji kala kaza ba ga yadda ake har ya zama an dan samu jidali an dan samu jayayya wannan babu laifi a cikin sa da ƙarin ilimi ne shi ma a yi shi da hikima a yi shi da respecting din juna a yi shi da ladabi na discussion ba irin yadda ake yan hayaniyan mu a social media wancan ya zagi wancan in wancan yayi kuskure ya maka raddi ta rashin fahimta kai kuma ka masa ladabi mana in wani ya faɗi magana mara dali a kanka kai in ka zo sai ka ce wane bai fahimce ni ba wane ga irin abin da ya faɗa Allah ya masa rahama Allah ubangiji ya yafe masa amma da ga yadda yake ga yadda yake cikin hikima cikin ruwan sanyi amma duk wanda ya taba ka sai ka zo kai me da'awa kenan kana mai wa'azi in wani ya kuskure wani ma fatawansa zai yi ba kai yake nufi ba ka zo kai ta haya gaga to inda kai yake nufi ma haka ya dace to banda aikin haji kuma aikin haji wannan yana faruwa sai wanda yake daukan alhazai ya jagorance su zai ta ganin irin wannan kaga an zo ana yi kamar za a daku akan matsala ta ilimi ta aikin haji menene a ciki malamin da yake jagorantar ku ka gamsu da fatawansa ya maka fatawa shikenan ka rike wancan ya gamsu da malamin sa an masa fatawa ya rike shikenan ya rike idan fatawan da yan baya ba su yi bane to malaman gurin ba za su bari ba za su zo su yi masa ca za su yi fatawa a kai amma watakil wancan ya yi fatawa akan abin da yana da dalili wannan ma yana da dalili mene ne a cikinsa matsaloli na fikihu ba a rigima a cikinsu falaji da lafil hajji wa ma tafalu min khairi ya alamuhu Allah duk abin da kuka aikata na alkhairi Allah da sirri sai Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guziri ku yi guziri to me yasa Allah ya ce mana mu yi guziri mun fada mun ce aikin haji in zaka tafi ka dan nemi kudi guziri na kudi har guziri na lafiya ma fa ana yi maganin da kasan kana sha a kasar ku kai guzurinsa rashin tafiya da shi zai iya kawo maka matsala aikin hajjinka ka yi guzuri na kuɗi sai amma sai ce to duk wannan guzurin da za ka riƙe na kuɗi da sauransu akwai guzurin da ya fi shi fa inna khairar zadi taƙawa fa inna taƙawa khairu zadi lallai fa inna taƙawa khairar zadi lallai jin tsoron Allah ita ce ta mafi alkhairin guzuri wannan iya gutsuran nan wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa yana da sababbin saukansa iya wannan guzuri ne Imam Bukhari da Abu Dawud da Imam Nasa'i ko kuma Imam Nasa'i du yayi ko kace An-Nasa'i ko Imam Nasa'i ba Imam Nisa'i ba kamar wanda wai zaka je Imam Nisa'i in kace Nisa'i kace na mata na mata amma Nasa'i garin su kenan ka danganta zuwa ga garin su ko kuma An-Nasa'i daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kana ahlul yaman mutanen garin yaman mutanen yaman sun kasance ya hujjuna masu kudi ne fa wasu suna da kudi a hannunsu amma sai su yi aikin haji wala ya tazawadun ba sa daukan guziri wa ya kolo na nahar da mutawakkilu na sai su ce mu ne masu tawakkali ga Allah baka dau kudi baka ce kai mai tawakkali ne fa iza qadimu makkata idan suka shigo garin makka sai kaga sun zama sa'alun nasu sai su zo suna roƙon mutane da Allah ce muke ba mu da abin guziri da kudin ka kabar kudi a gida ka zo kana roƙon mutane sai Allah ya saukar da wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa kowa yayi guziri a aikin haji ba aikin haji kadai ba har tafiye tafiyen ka da zaka yi ka seta man motan ka ka seta kudin hotel ɗinka ka seta abincinka ka seta abubuwan da za su taso maka emergency ba abun burkewa bane ka je kana tafiya kana roƙon mutane kana zubar da mutuncinka fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil alba wannan shine sababin saukan aya din wannan sababin da na faɗa shine imamu tabari ya kawo shine imamu bagawi ya kawo shine Imam al-Qurtubi ya kawo shine Ibn Kathir shine At-Tahir Ibn Ashur shine Ibn Atiyya a cikin littafin sa Al-Muharrar Wajiz fi tafsir kitab al-Aziz fi tafsir kitab tafsir kitab al-Aziz duka haka suka kawo irin wannan abin nan sababin da na fada Imam al-Baghawi yake cewa shi kadai zan bada sample da shi nazalat fi nasin min ahli al-Yaman ba shikenan ba ya kira mutanen Yaman din nazalat fi nasin min ahli al-Yaman ta sauka daga mutane ne 'yan ƙasar yamen ibn arabi ibn arabi yake cewa inna ma khataba Allah ta'ala ahlal amwal alladhina kanu yatrukuna amwalahum wa yakhrujuna bighairi zadin wa yaquluna nahnu almutawakkilun ba shikenan bayan mutu sababin shi ma yace masu kudi su ce mun yi tawakkali imam al-qurtubi yace innal murada bi innal innal murada bi zadi al-muttaqad fi safar al-hajj al-maqul haqiqatan kama rawa al-bukhari an ibn abbas sai ya kawo wannan hadisin da mun kawo daga ibn abbas haka dukkan malaman tafsirin suka kawo to imam al-qurtubi ya kawo wasu mas'aloli wanda mun yi wasu jiya ba bukatar mu sake maimaita su mu ji aya ta gaba ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام na'am واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ubangiji subhanahu wataala yake cewa laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu wani laifi a gare ku ku nemi riba na kasuwanci daga wajen ubangijin an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi kasuwanci ku yi kasuwanci da neman riba a wajen ubangijin galibi fadlan min rabbikum da yake zuwa a wajen qur'ani ana maganan kasuwanci ne galibi ana maganan kasuwanci ne wafti za alfadl za ana nufin kasuwanci to babu laifi a gare ku a lokacin aikin haji ku yi kasuwanci ku nemi riba min rabbikum daga wajen ubangijinku wannan yake nuna duk kasuwancin da ake da riba da ake samu da albarka da ake samu daga wajen ubangiji ne ba daga wajen ciwaciwanka da takura mutane da saka tsada da cutar da mutane ba fadlan min rabbikum daga wajen ubangijinku ne fa'iza a fattun min arafatin idan kuka kwaranyo kuka gangaro kuka fito daga filin arafa in kuka baro filin arafa kuka taho ina kenan kuka taho musdalifa fatkurullaha inda mash'al haram ku ambaci ubangiji a wajen mash'arul haram shine musdalifa kafin muta nan gurin bari dan ba mu sabarin aikin haji a cikin minti daya a cikin minti daya aikin haji akwai tamattuyi akwai kirani akwai ifradi to duka ka ajiye tamattu'i da kirani da ifradi duka ajiye shi wani a ce an dauko bari dauko asalin aikin haji ne bar magana umaran da yake manna da ita aikin haji ana fitan sa ne ran 8 ga wata ran 8 ga watan zulhijja duka duka aikin haji baya wuce kwana shida an gama shi 6 days ne duk dade wanda alazannan suke yi kwana shida ne ran 8 ga wata shine za a yi niyya daga cikin garin makka a ce labbaik Allahumma hajjan in kuma mutum yana daga miƙaci ne daga miƙacin da yake zai ce labbaik Allahumma hajjan dama ya iso in daga wajen gari ne ya iso daga miƙacin da ya ɗauko in aikin hajji ya ɗauko zalla ba umra ba zai yi ɗawaful qudum in kuma tamattu'i ya ɗauko to umra ya ɗauko zai yi ɗawaful umra kuma haɗe da ɗawaful qudum duka a manna lokaci guda toran takwas za a ce labbaik Allahumma hajjan ga wanda yake tamattu'i mun gane ko mai ifradi kuma dama yana cikin hajjinsa to za a tafi mina wannan kwanan minan sunna ne za a kwana mina ran takwas ga wata washe gari tara idan rana ta fito za a tafi arafa za a tsaya a arafa har sai rana ta faɗi ina so ku rike karatu har sai rana ta faɗi annabi ya ce arafan kuma ita ce aikin hajji sau da duk wanda arafansa taɓa aikin hajjinsa ya ruguje za a tsaya daga bayan zawali har zuwa rana ta faɗi in rana ta faɗi a daren tara ɗin a daren taran za a tafi zuwa muzdalifa kabo a daren taran za a tafi muzdalifa shine wannan ayar da take faɗa laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa'iza a fattun min arafatin in kuka gangaro daga arafa ran tara kenan da daddare saboda aka tara a ran tara aiki biyu ake hadawa za ka yi wunin arafa ka bari har rana ta faɗi a arafa a daren arafan za ka tafi fa'iza a fattun min arafatin in kuka gangaro daga arafa fatkurullaha inda mash'adul haram sai ku tafi wajen mash'adul haram shine muzdalifa 3 kilometers ne daga arafa da kafa ake zuwa za a zo musdalifa za a ambaci Allah imene ambacin Allah da ake fada shine za ka yi sallan magarba da isha ko da za ku kai karfe ukun dare ba za ku yi hanya ba ko da za ku kai dab da alfijir ya fito ne ba za ku yi ta hanya ba sai kun isa musdalifa a haɗa magarba da isha za a kwana washe gari ran nawa kenan ran goma ga wata a ran goma ga wata akwai ayyuka guda hudu akwai aiki guda hudu wani kuma mai aikin hajjin guda uku ne akwai jifa akwai aski akwai yanka akwai tawaful ifada su ne ake guda hudu amma ga mai ifradi aski da jifa da tawaful ifada ne kadai babu yanka kamar da muka fada a karatunmu na jiya in kai wannan aikin ran goma ka cika waɗannan guda hudun ka yi su shi ke nan ka fita daga aikin hajjinka iyalinka da aka ce fala rafasa ɗin nan to yanzu babu laifi rafas je ka in kai wannan to in kai wannan ayyuka hudun sai ka sake dawowa mina sai ka kwana ran sha ɗaya washe gari ran sha ɗaya ka zo ka yi jifa guda uku don ran goma ɗaya za ka jefa kawai babbar jamra washe gari ran sha ɗaya za ka jifa guda uku sai ka koma ka kwana amina washe gari ran sha biyu sai ka sake jifan guda uku to nan an baka zaɓi waskurullaha fi ayyamin ma'adudat waskurullaha fi ayyamin ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmayni shine ran 11 da 12 da kai jifan kaga maka gama aikin hajinka fala isma alayhi wa man ta'akhkhara wanda ya jinkiri sai ka ƙara kwana ran 13 ka kwana uku amina duk wanda yayi wannan ya gama aikin hajinsa in ranan ya samu jirgi ya dawo Najeriya six days ne kawai to abin da yasa na ba wannan summary za mu yi ta faɗa ne a gaba kar in ta faɗa kuna cewa to menene muzdalifa kuma menene mina menene jifan jabra menene amma za mu yi ta yin su anan to yanzu wannan al'ayan sai Allah ke cewa laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku yi kasuwanci a cikin kuna aikin hajin dan neman falala a wajen ubangiji ku ita ce riba fa idza afattum min arafatin ku rike kalbar zamu zo mu tattauna akan ta idan kuka gangaro daga arafa ran nawa ran tara ga wata fadkurullaha inda al-mash'ar al-haram ku ambaci Allah a mash'ar al-haram shine za ku taho muzdalifa ana ce mata jam' ana ce mata muzdalifa ana ce mata mash'arul haram za ku ambaci Allah a gurin ya ubangiji duk wanda yake sauraron karatun nan ko da bana bai ji ba Allah ka kai shi aikin hajji wata shekara bana ma ya ubangiji mai sauki ne a gare ka da ni da ku duk Allah ka yi har da kai yaro wadkuruhu kama hadakum ku ambaci ubangiji kamar da Allah ya shiryar da ku a ambace shi a Qur'ani da sunna wannan malamai suka ce nan ka ba hadaku yana nuna zikirin Allah da ibada ba a yin aka sai ka ji hidaya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hidaya ta alqur'ani wa in kuntum min qablihi lamin adh duk da cewa da can baya kuna cikin batattu saboda me saboda ba shiriyan qur'ani bane shiriya ta jahiliya ce akan wannan shine fassarar ta a dunkule amma a karkashin ta akwai fa'idodi da yawa na farko kawai Allah ba zai ce maka babu babu laifi a gare ku ku yi kasuwanci ba tare da dalili ba akwai abubuwan da kana jin su kasan akwai wani abu laysa alaikum junah babu laifi a gare ku an tattabu fadlan min rabbikum ku nemi falala a wajen ubangijin ku yi kasuwanci ku samu riba aikin haji akwai wani abu me ya faru imam bukhari kai muna tashiwa bukhari dalili shine duka sababin nuzul ina lazimtan abin da bukhari ya zo da shi ina tunkuɗa saɓanin shi mun gane ko duk da cewa wannan sababin saukan wannan ayan abin da ya fi inganci ma wanda imam ahmad ya ruwaito ne wanda ya zo daga imam ahmad da abu dawud amma na imam bukhari da ke ya ba da samari ne na imam ahmad din sai galibin malaman tafsiri suke hakura suke da wadatuwa da shi me yasa aka ce babu laifi a gare ku ku yi kasuwanci a aikin haji imam bukhari yake cewa kanat ukab wa majannatu wa zulmajas aswakan fil jahiliya akwai wasu manya-manyan kasuwanni guda uku da ukaf da majanna da abin nan almajas da ukaz da majanna wayannan su ne guda uku ukaz majannatu wa zulmajaz wa zulmajaz su ne manyan kasuwannai na jahiliya wanda ake cin kasuwa na fiye da yadda kake tsammani a jahiliya sahabbai sun musulunta musulunci ya zo sun karba dama kasuwannin nan a aikin haji aka fi haduwa kamar international trade fair ne a aikin hajji duk duniya ta zo sai a a lokacin jahiliya a yi tsiya a yi duk abin da za a yi a gudun sahabbai za su tafi aikin hajji sai suka ga kowa ya ajiye kasuwancinsa ya za a yi a jahiliya muna shiga kasuwan yan iska kasuwan kaza ana kaza a ce yanzu aikin hajji bautar allah a ce za mu tafi bautar allah kuma a ce mu ɗauki harkar kasuwanci fata'assamu in ji imamul bukhari ya ce sai suka ji kamar sun yi sabo an yattajiru fil mawasi a ce sun yi kasuwanci a lokacin aikin haji sai Allah ya saukar da ayan nan laysa alaikum junahun an tattabu fadlan min rabbikum babu laifi a gare ku a aikin hajin ma ku nemi falala a wajen ubangijin bari ku gane rahama ta musulunci musulunci saboda rahamarsa da saukin sa da tausayin sa a gare mu da bin mu a hankali Allah ke yana lallaba mu kisa wanda ya kauce wa Allah ka dan banza ku duba ku ce mana yake faman farada fi hinal hajja fala rafata wala fusuka Allah ya hana kai musu abubuwa to shi Allah kullun sai ta hana ka sai ka ce to bari ga wani abu laysa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabbikum karfa ku ji an ce an hana ku kaza an hana ku kaza ba komai aka nan ku ba ga ma wasu abubuwa na kasuwancin ku ku shagalta da aikin haji ku shagalta da ina ruwanka da mata ina ruwanka da musu da mutane ina ruwanka da fada laysa alaikum junahun an tabtabu fadlan min rabbikum amma fa kusan babban aikin hajin fa'iza a fattun min arafatin to me yasa shi ma aka ce fa'iza a fattun min arafatin fadkurullah inda mashi Allah haram za mu samu ta aya a gaba da za ta fito mana da abin da shi a fili to akwai mafa'idodi karkashin wannan aya din fa'ida ta farko mun faɗi sababin saukan aya din fa'ida ta biyu laysa alaikum jira'an tattabu fadlan min rabbikum nan an ce ku nemi fadlan min rabbikum mun gane ko amma ba a bayyana mana menene fadlan din ba ni dai a fasara ne kawai da gaya muku ba a bayyana mana ba amma wasu ayoyi na qur'ani sai suka ga bayyana mana me ake nufi fadlan min rabbikum ai fadlan min rabbikum shine kasuwa da za a samu riba kamar fadin Allah madaukakin sarki wa akharuna yadribuna fil ardi yaftaguna min fadlillah an ce yadribuna fil ardi ba sun tafi kasuwa ba an tafi tafiya yaftaguna min fadlillah suna neman falalan ubangiji haka ubangiji ya fada fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga laysa alaikum jira an tabtagu min fadlillah ku je ku nemi falalan ubangiji kenan ma'ana babu sabani malamai sun abin nan cewa fadlillah ana nufin kasuwanci ana nufin riba ne ai fatlubur rifha alladhi kana muharraman alaikum inda nida ilaha lokacin da aka kira sallah ba an haramta ka nemi rufi ba to amma fa idza qudiyatis salatu kuje ku nema nan shi ma haka ake nufi Imam al-Qurtubi yake cewa wabtiga al-fadli duk inda kaga fadl warada fil Qur'ani bi ma'ana tijara ya zo maganar kasuwanci ne duk inda ka ganshi a cikin al-Qur'ani to imamul qurtubi a cikin fa'ida ta uku amma a gurinsa ta biyu ne mu a gurinmu ne ta uku yake cewa idan sabata hada inda wancan hadisin ya tabbata kuma lalle tabbatacce ne abinda muka faɗa na sababin saukan wannan aya din yake cewa dalilun ala jawazi tijara fil hajji wannan yana nuna halaccin yin kasuwanci a aikin hajji kuma alhamdulillah wallahi akwai yan kasuwanmu da na sani mata za ta ɗebi kaya daga nan ta tafi da shi saudiya ta sayar ta siyo kaya wala zai fitar mata da kudin kujerarta da ɗawainiyarta kuma ta samu riban wajen kujera guda in ta kashe 4 miliyan wallahi tana dawa da 8 million wallahi to yi ko mu almajirai ma wani lokaci mun gaba aikin hajji muke dan siyo a ba da dawar ba na tafiya ban taba sayin da dawar kuka ba alaga ta wani su dai masu kaiwa suna kaiwa da dawar kuka amma mu almajirai in an gama lokaci zaka dan sai carpet zaka duba abin har ma waya zaka yi akwai wani amina dan sani yana siyo takalma yana zuwa da takalmar nan in yiwo buhu su ana ajiyewa sai ka ga wajen rabin kudin kujeransa ya dawo gashi an samu falalan aikin hajji to imam al-qurtubi yake cewa wannan yana nuna halaccin yin kasuwanci a aikin hajji halaccin yin haka din kuma ka hada shi da ibada sai dai yake cewa kawai abin da ake bukata wa annal qasda ila zalika la yakunu shirkan wala yakhruju an al-mukallaf an rasm al-ikhlas yace ka tabbata kar kai shirka a ciki kar kuma ya fitar da kai daga ikhlasi ya zamana yin aiki don Allah da girman aikin hajjin ka fifita kasuwancin kama akan aikin hajji karka yi haka mun gane ko sai ke cewa amma innal hajja duna tijarati amma ka tafi aikin hajji karka yi kasuwanci din ka daure ya zama da tsagwaran ladan kake nema afdalu shi yafi li'uruha an shawa'ibid duniya saboda ya wofanta daga duk wani burbudin neman duniya a ciki ya zama da tsagwaran aikin hajji kisa wasu masu kudin za ga ba shekarar da za ta zo ba ta da sun je sun yi aikin hajji ba saboda falalansa kamar yadda faɗa a gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala mas'ala ta gaba fa idza afattum min arafatin ay in dafa'tum ay in dafa'tum in kuka gangaro daga arafa na biyu mas'ala ta gaba min arafatin min arafatin wannan shine qira'atul jama'a galibin malaman qur'ani sun karanta shi arafatin bitanwin da bitanwin to me yasa aka kira sunan arafa arafat arafatin aka ce an kira sunan gurin arafat domin mutane ya ta'arafu na biha mutane su gurin suna sanin juna duk duniya tana haduwa babu babu gurin da ake haduwa aikin haji a ce kowa yana gurin sai arafa sai arafa akwai lokaci kowa yana gurin daga bayan azhar zuwa bayan magariba kowa yana guri kisa aka ce guri ne na sanin juna ya ta'arafun sai aka kira shi arafat wasu ba suka ce domin lokacin da Allah ya saukar da annabi adama alaihi salam da hawa'u lokacin da suka ce yan itace suka saba wa Allah shi san bace hatta annaba suna annaba suna kuskure annabi adam yayi kuskure ya ci dan itace a gidan aljanna yasa aka ce fa asa adamu rabbuhu rabbahu fagawa kaga ya asa ya saba ubangiji sun bashi ta bahu rabbuhu fataba alayhi Allah ya karbi masa ya karbi tubansa dan an nuna maka ta iya kuskure amma Allah baya tabbatar da su kar kuskuren su tare za a gyara musu kuma an yafe musu muka ce a wahayi ba sa kuskure kuma to aka ce lokacin da annabi Adam suka yi kuskure sai annabi Adam daga sama da aka wurgo shi sai aka wurga shi a India aka wurga shi a India daki ba kowa a duniya fa ba kowa a duniya ita kuma hawa'u da aka tashi sai aka ruga ta a jadda jidda ta wannan gari da kusa da makka 75-73 km daga makka zuwa jidda sai aka ruga ta a gurin asali waje ne sunansa waje kawai haka amma da ke ita jaddatu na ce kakar mu ce jadda sai gurin aka samu suna jadda shi ne kuke cewa jidda ko jadda ko mai jidda yau ka ji ma bahaushe ita ce ma mai jiddan gaba daya hawa'u kenan ko to sai aka sauke ta a jadda to shi yana india tsakanin india da jadda over wajen kilomita 1800 daga gurin na fada daga ce over 2000 kilometers haka ya yi ta nemanta ya yi ta nemanta don girman allah malam umar a ce kai da abokinka kai a jefa ka a lagos shi a jefa shi a maiduguri babu handset babu telefon ba a gaya maka inda za a jefa junanku ba balle ku ce tun da maiduguri ne in kika sauka kin ga haka in kika yi haka ki tafo straight ni ma in yi haka za mu haɗu duk ba a yi haka ba fa kuma ba kowa ba communication ba komai haka suka yi ta neman juna sai suka haɗu a arafa fata'arafa sai suka gane juna shi sa aka kira sunan gurin arafa ai ta'arafa sun gane junansu wannan shine magana na biyu magana na uku aka ce asalin sunan arafa ma'khudun ne min al'arf al'arf shine kanshi wa huwa at shine tirare mai kanshi shi sa aka ce wa yadkhulul jannata allati arrafaha lahum za su ga aljannan da an rafa halahun an ai tsayyaba Allah da baraka ta lasa tana da kanshi to shi ne aka ce ai saboda waje ne waje ne mai kyau waje ne mai babu babu jini kamar arafa ai kamar mina kaga mina ai yanke yanke ne da jini da kazanta muzdalifa guri ne an to nan kuma arafa guri ne kawai mai tsarki mai tsafta babu da ta sai aka kira shi arafa amma dai galibin abin da aka faɗa shine ta'arufi na hawwa'u da adam shine ake kiran gurin arafa tahir mu dawo matsalan arafa yaushe ne yayi tsayuwan arafa take arafa mun ce ran aikin hajji za ka fito mina ran takwas ga wata ka iso mina takwas ga wata ko za ka sallaci azad da la'asar da magarba da isha da asuba sallah biyar washe gari za ka bar mina ran tara ga wata ko ka tafi arafa in ka dama ka tafi da safe in ka dama ka tafi da rana ana so dai ka samu daga bayan azahar ana so dai daga bayan azahar ya zama da tsayuwanka ya fara kuma ka tabbata ka samu wani yanki na dare in dai azahar ta yi to daga nan tsayuwan arafa take farawa in rana ta fadi in rana ta fadi ka kalle ta kaga ta bace to daga nan tsayuwan arafa ya kare to sai malamai sun yi ta sabani kuma amma bari mu fari gurare na ijma'i malamai sun yi ijma'i ku rike fa kalma ijima'i duk wanda ya faɗi sabanin haka yana so ya jawo kansa masifa malamai sun yi ijima'i duk wanda ya tsaya arafa ko asusu ba ya zo ran tara ga wata kafin rana ta yi zawali ya bar arafa aikin hajjinsa ba ta yi ba bai yi tsayuwar arafa ba kun gane wannan kafin rana ta yi zawali tun da safe zo ya tsaya rana ta buge shi amma ba ta yi zawali ba ya tafi wani aikin hajjinsa bai yi ba na biyu shi ma malamai sun yi ijima'i sun yi ijima'i duk wanda ya tsaya a arafa bayan rana ta yi zawali ko da na minti ashirin ne sai ya tafi aikin hajjinsa ya yi ko da rana bata faɗi ba inda ya tsaya da rana bayan zawali aikin hajjinsa ya yi amma bai cika ba aikin hajji amma bai cika ba sai imam malik shi ne wanda ya shafi aikin hajjinsa bai yi ba saboda shi malikiya sai ka hada azahar bayan azahar da wani yanki na dare sai ka hada wannan na uku na uku duk wanda ya tsaya arafa da daddare shi kuma bai tsaya da rana ba ko kaɗan bai samu rana ba amma bayan rana ta faɗi ya zo ya tsaya a filin arafa ya yi minti talatin ko awa ɗaya ko minti goma kawai ya yi tafiyarsa wannan shi ma bittifaƙin ulama aikin hajjinsa ya yi saboda ya tsaya da daddare ya yi wanda ya da rana ma ya yi amma akwai kusan ma me zai faru da shi tun da bai samu yankin dare ba malikiya suka sun ce bai yi ba aikin hajjinsa ya ɓaci sai ya dawo wata shekara ya sake tun da bai samu duk da ya tsaya da rana amma sauran suka ce aikin hajjinsa ya yi amma me ya wajibi a kansa kun gane matsalar matsalar tsayuwar arafa bari mu sake ba da samari tsayuwar arafa duk wanda ya tsaya da safe ko awa biyar ya yi in dai rana ba ta zai zawali ba ya bar arafa kuma bai dawo ba to aikin hajjinsa bai yi ba saboda bai samu tsayuwar arafa ba kun ji na ɗaya na biyu duk wanda ya tsaya da rana bayan zawali ko da rana ba ta faɗi ba aikin hajjinsa ya yi a wajen jumhurin malamai saɓanin malikiya tunda mu 'yan masabar malikiya ne dole mu kawo namu mu yi magana a kansa saboda galibin malamanmu suna fatawa a kansa malikiya suka ce aikin hajjin ka bai yi ba amma jumhurin malamai sun ce aikin hajjin ya yi amma akwai wani abu da ake binka sai ka yi ka gyara shi za mu faɗi mai gyara sai ɓangare na uku ɓangare na uku shi kuma ya ke tsaya da safen ma ya ke tsaya da rana sai da rana ta faɗi sai zo kawai ya bi fisha ya taho ya wuce da niyan aikin hajjinsa batun jiya ya biyo ta gudun kawai ya wuce ko ya sani ko bai sani ba bari ku je mun da malamai suke faɗa ko bai ko bai sani ba dan suna wasu ma suna cewa mara lafiyar da ya fita hayyacinsa yana cikin aiki hajji aka ce kai tsayuwa harafa ba sai da darka aka biyo da shi aka dan ajiye shi aka dan amalanki har aka ce ku wuce da shi aka ce ya a tura shi kawai yayi to saboda haka sai ya samu wannan tsayuwar da daddare kadai aikin hajji sai yayi to yanzu abin da zamu dawo ga waɗanda suka ce in an yi tsayuwar rana bayan zawali aikin hajjin yayi ko ba a samu dare ba menene hukuncin wannan mutumin da bai samu daren ba shi ma zan dunkula maganganu ne guda shida amma zan dunkule shi a guda ɗaya shi ne hukuncinsa sai ya dawo da daddaren ya tsaya a gurin sai ya sake tafiya a harkarsa shi kenan ya gyara kayansa to yin ya ƙidawa ba to nan kuma shi ne abinda malamai suke cewa fadam fadam aka ce ana yawan abin nan an tafi mai hukunci kaza ce fadam mai hukunci kaza fadam mai yake nufin fadam zai yanka sai suka ce zai nemi taure ko rago wanda ya cika sharuɗa ya yanka shi a cikin garin maka ya raba wa miskinai rashin tsayuwan daren da bai yi ba shi kenan ya gyara kayansa amma malikiya suka ce tun da su sun ce dole ne an samu dare sai suka ce hukuncinsa tun da ya ki komawa har kuma tsayuwar arfa ta kare har washe gari to ya tattara kayansa ya dawo najeriya wata shekara ya koma ya biya abin da ya fara ya bata kuma ya yankan bata wanda ya yi alikiya ke to za mu karanta dalilin kowa ai za mu karanta dalilin kowa ya ku jumhur wannan abin da na faɗa cewa yanka kaɗai zai yi ya gyara shi ne ra'ayin shek muhammadu bin salih al-uzaimi shi ne ra'ayin shek ibn bas shi ne ra'ayin ibn jibrin shi ne ra'ayin imamu shafi'i da abu hanifa da ahmad ibn hanbal malikiya ne kaɗai suka saba musu kowa kuma yana dalili menene dalilin jumhur menene dalilin jumhurin malamai jumhurin malamai suka ce dalilin su dalilin jumhur suka ce shine hadithin da imamu ahmad ya kawo shi hadisi ne ingantacce yake cewa wani sahabi wanda ake ce masa urwa ibn mudarris urwa ibn mudarris wannan urwa din yace a taitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam huwa fil mawqifi min jam yace na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam same shi a muzdalifa ake inda ka sama da annabi a muzdalifa kan kai aikin hajjin ka ai kaga baka tsaya da shi a ina ba baka tsaya da shi a arafa ba yau kuma yau sai ne za a zo muzdalifa da daddare kaga yana da matsala kenan sahabin nan yace na zo na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a muzdalifa fa qultu ya rasulullah nace ya kai manzon Allah ji'tuka min jabalai tay na zo daga wasu duwatsu da ake ce musu dutsen tay akalaltu matiyati wallahi a bar hawata ta ban wahala ta samu problem na carburetor tana jakin wa at'abtu nafsi na sha wahala wallahi in taraktu min jabalin illa waqaftu alayhi babu wani dutse da zan zo saboda rashin matsalan abun hawa wallahi sai ta tsaya na dake ta na tura ta da kyar irin motar naziri ɗayar fa ba wannan din ba a waccar din nan ba wannan ba wannan kai masha Allah fa halli min hajjin ya rasulullah yace ya manzo Allah hajji na yayi ma'ana ban tsaya a arafa da rana ba ko bangaren rana ban tsaya ba yanzu nan ka gani na iso fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa hadisi ne ingantacce man sallama ana salatal ghadati bi jam'i duk wanda ya sallaci sallan asuba tare da mu a muzdalifa ma'ana yazo yayi kwanan muzdalifa waƙat a ta arafatin kuma ya biyo ta arafa ƙabla zalika kafin ya zo nan musdalifa lailan auna haram da daddare ko da rana kada duka dare da rana annabi bayan bai ce sai ka samu yankin dare ba ko da rana ka tsaya ko da daddare ka tsaya faƙad ƙaba ta fatahu wa tamma hajjuhu ya gama dukkan ɗawainiyarsa da aikin hajji kuma aikin hajjinsa ya zama cikakke full mana hadisin nasa'i da darqutni hadisi ne ingantacce da imamu tirmizi da ahmad ibn hanbal nace ahmad babu cikin jerin ahmad a ciki afuwa wannan shine dalilin su dalilin gangariya ne ko a fili sai imam malik ce kun gama naku suka ce eh yace to ni ku saurari na ku saurari na ku ji ko kun ci hadisin tirmidhi da waye ni nawa hadisin muslim ne imam muslim a cikin dogon hadisi jabir dan abdullahi yana gaya mana hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa falam yazal annabi bai gushe ba waqifan yana tsaye a arafa hatta garabati shamsu har sai da rana ta fadi wa zahabati sufratu qalilan wannan fatsi fatsi na na mafadar rana din ya tafi hatta gabal qursu har sai da shakin ranar aka tabbatar ta tafi annabi sannan ya bar arafa sai imam malik ya cewa wa af'aluhu alal wujubi ayyukan annabi kuma wajibci suke nuna mana la siyama fil hajji musamman a aikin haji da in yayi aiki zai ce khudhu anni manasikakum ku yi irin yadda nayi ci saboda kawai ne zo cin an tsaya ga ce to ya zaka yi da wancan hadisi ne haka imam malik ya fada sai dai waccar sunna ce kauliyya wannan kuma sunna fi'liyya duk inda aka samu annabi ya yi aikata kaza sai kuma ya faɗi wani mai ɗan cin karo da shi ko sabaninsa to ana ɗaukan maganarsa fiye da aikinsa domin ta iya aikinsa shi ne aka keɓance shi da wannan ko kuma aikinsa dai yana nuna cikan aikin amma ba ta wayansa ba ba rashin ingancinsa ba za a yi samun aiki in ka aikata kaza ya fi falala da lada amma rashin aikata shi kuma baya wargaza maka shi sai aka yi wa malikiya raddi aka ce haka ake nufi a nan gurin aikin hajjin yayi sai dai tun da baka samu sunna ta annabi ba a nan gurin na samun gibi wani yanki na dare aka ya dace a ce akwai punishment a kanka sai aka ce me punishment din aka ce akwai yanka a gare ka shine zaka yanka ka gyara wannan kuma ita ce magana mafi inganci wannan ita ce magana mafi inganci duk wanda ya samu tsayuwan dare in ka samu dare baka da problem ba yanka a kanka amma in ka samu rana baka samu yanki na dare ba sai ka dawo in baka dawo ba to akwai yanka a kanka kuma aikin hajjin ka yayi wallahu ta'ala ala akwai matsaloli har yanzu wanda za mu yi su a gurguje wasu ba sai na faɗe su ba duk filin arafa duk filin arafa wajen tsayuwa ne duk filin arafa wajen tsayuwa ne sai abinda ake ce musu masu batani aurana akwai wani farkon arafa din kun san ikon Allah masallacin arafa ina ga wannan masallacinmu na al'afad din za a zuba shi kamar sau 20 a ciki za a zuba shi kusan sau 20 a masallacin arafa amma kusan ikon Allah rabinsa a cikin arafa rabinsa ba arafa ba kuma babban matsalar shi ne gaban liman ɗin daga gaban liman ta rabin gaban liman duk ba arafa yake ba kisan aka yi wannan sallolin azhar da la'asar ɗin sai a zo a yi ta koran mutane saboda wani zai dauka nan gaban liman bari ya dauko qur'ani ma ya ta tilawa har rana ta fadi ba abin da kai baka tsaya arafa ba to annabi ya ce duk filin arafan nan arafa ne banda nan gurin da kuke gani daga yankin nan sai a saka ma sai sojoji su zo su ta koran mutane ai ta koran mutane ana ga musu nan fa ba arafa bane musamman in rana ta kusan faduwa ka je ka samu cikin arafa ne saboda duk inda ka tsaya babu laifi mas'ala ta gaba mun ce tsayuwan arafa tana da falala da yawa ko da ke kafin ne wannan matsala din ka tuna min alaramma wannan matsala ta takwas ka tuna min a baya kan na wuce ta kafin mu yi arafa tana da falala wannan tun da annabi ya ce alhajju arafa ai hajji ma gaba da arafan ne to ko tana da falala annabi sallallahu alaihi wasallam ya fardanta mana azumtar ranar arafa ga wanda baya aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce so mu yomi arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya azumtar ranar arafa tana kankare zunubai ƙanana riƙe ƙananan zunubai na shekara guda ban da manya manyan zunubai barinsu nisantansu da istighfari shi yake kankare su amma ƙananan zunubai irin waɗannan ayyuka yana yana kankare su yin alwala yana kankare su yin zuwa sallar jami'i yana kankare su tsakanin azhar da la'asar yana kankare ƙananan zunubai tsakanin juma'a da juma'a yana kankare ƙananan zunubai tsakanin ramadan da ramadan yana kankare ƙananan zunubai amma ban da manya manya sai dai ka nisance su su ma kananan zunuban ba a kankare baka sai da sharaɗin ka nisanci manya in tattali boka ba irin matun hauna anhu nukafir an kun sayi a cikin sai ka nisanci manyan sannan kake shiga bonus na kankare kanana to ranar azumin azumin arafa yana kankare zunubin kanana na shekara guda da kuma existing year shi ma za a kankare maka zunubinta kaga yana da falala annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa mafificin addu'a ita ce addu'ar ranar arafa mafificin abin da ni na faɗa na zikiri a ranar arafa da ni da annabawan da suka zo kafin ni shine la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahu wa la kulli shay'in qadir kenan mafificin addu'a ita ce addu'ar ranar arafa mafificin ta kuma wannan la ilaha illallah ne kaga tana da girma ya zo daga imamu daruqutni daga aisha annabi ke cewa ma min yawmin babu wata rana a duniya da ubangiji ya halitta aksara an yu'taka Allah fihi adadan minan nari wanda Allah yake yanta adadi da yawa daga wuta min yawmi arafa fiye da ranar arafa babu ranar ba a yi ta ba da Allah zai ta yanta mutane shi yasa na gaya muku na ce wasu masu kudin duk ɗawainiyar da suke da ita sai sun daure sun cire kudin da Allah ya ba su dai su je su samu arafa su je su samu aikin hajjin nan a samu tsayuwan arafa a tuba daga zunubai a nemi gafaran ubangiji a nemi faralan ubangiji a nemi kusanci da ubangiji a godewa Allah da dukiya da Allah ya mana sai annabi sallallahu alaihi ya ce kun san me yasa na ce muku Allah yana yanta bayi sai annabi yake cewa wa innahu layadnu azza wa jalla ubangiji da kansa yake kusantowa kusa da bayi wannan sifa ce a fi'liya Allah subhanahu wataala yana saukowa sifa ta sauka dama a wajen ahlus sunna sabita Allah ya tabbatar mana tanazzalu malaikatu abinda menene ayan take fara hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu al-ityan kenan idan ubangiji yazo thumma yubahi Allah a nan gurin zai bayyana falalan mutanen da suka da wajen wajen arafa yana alfahari da su yana ji da su wanda suka haɗu a filin arafa da suwa zai wa a mala'iku zai ce ya kuka gansu sun amsa kirana sai Allah ya ce wai ku mala'iku ba wai Allah bai sani ba sai ce ya ku mala'iku waɗannan mutanen da suka taru a nan gurin me suka zo yi mala'iku ce sun zo neman gafara sai Allah ya ce dun na gafarta musu arafa ke isa za ga mutane ba sa wasa da tafiya aikin haji imamu malik a cikin muwatta imamu malik a muwatta yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa maru iya shaitanu yauman shaitan ba a taba nuna masa wata rana asghara da yaga kaskanci wala ahqara yaga walakanci wala aghyada ya shiga tashin hankali da bacin rai minhu fi yawmi arafa fiye da ranar arafa ba babu wata ranar da yaga wannan wannan walakanci din sai rana daya rana guda biyu ne a duniya shaitan yaga kaskanci to shaitan ita bin ranar arafa ita ce number 2 ta walakanta shaitan aka ce to wacce ce ɗaya ranar kuma sai aka ce ba ranar da ya shiga ɓaci rai da bakin ciki irin ranar arfa sai ranar da tanazzaru rahmatu wa tajawuzul lahi anil dhunub aka ce abin nan rahama tana saukowa Allah yana yafewa bayi duk abin da shedan din nan ya tarin jayin su suka yi ta aikatawa nan za a kunyata shedan a ce duk taron da gani duk na yafe musu shedan sai ya tafi yana yana fushi ransa a bace kamar zai mutu shege haka zai tai haka annabi fada babu wanda ya fi walakanci irin ranar arafa sai rana guda daya wace rana ranar yakin badar illa ma ra'ayo mu badar sai walakancin da ya gani kuma ranar badar sai sahabbai suka ce wa ma ra'ayo mu badar ya manzon Allah mun dai san ta arafa walakancin da shedan ya shiga to wani walakanci kuma ya shiga a ranar badar ya manzon Allah sai manzon Allah yake cewa innahu qad ra'a jibrila ya ga mala'ika jibrilu ne yaza'ul mala'ika yana raba mala'iku yana saka su sahu sahu sahu sahu tun da ya ji yayi wa kafirai alkawari za ku ci nasara ku zo ku yi kaza ya fito da shifan wani mutum da kaza ya ce inni jarun lakum ni na lamunce muku zan taimake ku za ku ci nasara sai Allah ya ce bari mu turo idan bi salatati alafin min almalaikati munzili bi sabi khamsati alafin min almalaikati musawwimi aka turo ya ga malaiku ya ga malaikatu da ta tsaya a turuna kai tsaya a nan rike takwabinka rike bindigarka haba to wannan ita ce ranar da tafi walakanci wa shedan sai kuma ranar arafa burke na al'amari ne mai girma tsayuwar ranar arafa al'amari ne mai girma to shikenan na dawo matsala na ba kai ka tunatar da ni ba mun ji alhaji da falalan da zai samu a tsayuwar ranar arafa to wanda ba alhaji ba wanda bai je aikin hajji ba shi ya za a yi samu tsayuwar ranar arafa ya halatta shi ma ya ce yau ranar arafa ne tun da ban je aikin haji ba mu zo masallacin al'afad mu taru mu mu yi tsayuwar arafa ya halatta ita ce matsala ta yawa wannan matsalar ita ce matsalar da ake ce mata at-ta'rif ba an ce arafa ba to kai ma ka arrafa ranar a garin da kake imamul qurtubi yake cewa la ba'asa bit ta'rif fil masajid babu laifi kuma ku tsayawar arafan ku a masallacin anguwannin ku da garin ku yawma arafa a ranar arafa bi ghairi arafa ba sai a filin arafa ba tashbihan bi ali arafa kai sifantu da mutanen a filin arafa din kai ma ka daga hannu kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta neman gafaran ubangiji rawa shu'uba imam shu'uba ya ruwaito daga qatada daga hasan al-basri qala yake cewa awwalu man sana'a zalika ibnu abbas bil basra farkon wanda ya fara yin irin wannan abu shine abdullahi dan abbas kuma kun san waye abdullahi dan abbas a basara ya tare mutane ce ku tashi kuma mu tsaya arafa tunda Allah bai samu tafi aikin haji ba ya'ani istima'an nasi yawm arafa fil masjid bil basra shine tare mutane ran arafa a masallaci a basara wa qala musa ibnu abi aisha Musa ibn Abi Aisha yake cewa ra'aytu Umar ibn ibn Khurayth yakhutubu yawma Arafa wa qad istama'a an-nasu ilayhi naga wannan sahabi din Umar ibn Khurayth yana kutuba ya tara mutane a masallacin sa ranan Arafa yana musu kutuban Arafa a garin su Imam al-Asram Imam al-Asram yake cewa sa'altu Ahmad kun san waye Ahmad bin Hanbal kuma imamu ahli sunna wal jamaa yace da naga wannan asari na Ibn Abbas ne da kuma ibn abi aisha da kuma umar ibn hurai da na gansu duka sai na ji na tambayi imamu ahmad nake cewa me zaka fada an ta'rif fil amsar sauran garuruwa ma musu fatawa su dauki fatawan ibn abbas ranar arafa da bijin hajji ba su ma su hadu suke yin taron su yace ba una yawma arafa su hadu ranar arafa fa qala sai imamu ahmad yake cewa arju alla yakuna bihi ba'su fata na shine babu lafi aji ayi inji imamu ahmad faƙad fa'alahu ghairu wahidin banda mutum ɗaya na salaf sun aikata alhassan albasari da bakar da thabit da muhammad ibn wasai kanu ya shahadu da masjid yau ma'arafa suna tafiya masallaci ran arafa su tara mutane su yi tsayuwar arafansu su ma su yi addu'o'insu ita ce matsalin da ce matsalai suna ka ya halitta a masallacin al'afar masallacin sarki masallacin kaza bayan an karantar da mutane wannan sunna ne ranar arafa wanda ba su je aikin haji ba liman ya fito ya tara su bayan zawali a yi addu'o'i in an ga dama a kai har bayan magarba a yi sallar magarba an magarba ta yi a yi magarba kowa ya watsa ya yi tsayuwar arafa shi ba za a ce sabon addini sabon addini ga shirar abdullahi dan abbas ina jin shekara uku bayan mun taɓa yi shekara uku bayan shekara uku baya na karanta wannan bayanan na fada dashi sosai na ce in ka ce za ka zo masallacin anguwarku ka yi ya zama kan kawo wani abu kamar sabo ne ka tafi gida ka je na zo gida na tada iyalai da abin nan don muka tashi muka raya wannan rana din ba mu bari dai har zawa har faduwar rana ba amma mun samu abin da muka samu in ba ka zo ba ka je gida ka tsaya da iyalanka kai kai kadai ma tsaya taho masallacin anguwanku a bude maka tashi ka tsaya da wannan niyyar ubangiji zai gani zai amsa maka insha Allah tabaraka wa ta'ala نعم مجي آية تقبل ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله نعم إن الله غفور رحيم Allah ya ce sun ma'afidu sannan ku gangaro daga arafa ku je ku tsaya a arafa in kuka tsaya arafa a fidu min haitu a fadar nas sun ma'afidu ya ku ƙurai shawa ku gangaro ku taho min haitu afadan nas ta inda mutane suka gangaro can ba an ce fa idza afattum min arafatin fadhkuru la inda mashal haram ba ba an yi tsayuwar arafa ba an tafi mash'ar to nan gurin me yasa aka ce thumma afidu ana magana da quraishawa ne kuma quraishawa ku bi min haitu afadan nas ta inda mutane suka bi ku kuma sauran mutanen wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim me yasa aka ga quraishawa haka me yasa aka ga musu haka akwai dalili abin da ke faruwa shine imamul bagawi Allah ba sai rahama yake cewa wannan aya sun ma'afi domin haisu a fadar nas sababin saukanta su ne ƙuraishawa su ba sa tsayuwa a arafa su in sun zo aikin hajjin su saboda abin da suka samu tun na jahiliya su kawai in suka tsaya a muzdalifa nan sai su juya su yi tafiyan su su kwana a muzdalifa ba za su je arafa ba suna cewa ai mu abin nan haka muka samu kakannin mu suke aikatawa bai dace mu mu fita daga kaza daga harami ba ba za mu fita daga yankin haram ba ko saboda arafa kharijul haram ne sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai an yufidu min haythu afadan nas mun gane ko amara Allahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimin an yufidu min haythu afadan nas huwa arafatun la min al-muzdalifa ka fi'li quraish ba su zo muzdalifa kawai su tsaya su ki zuwa arafa ba a'a a fara da arafa sannan a gangaro muzdalifa aka saba wa abin da qurayshawa kafiran makka suke a da ba sa zuwa arafa wannan shine jumhurin malaman tafsiri suka tafi a kaisa ibnu jarir tabari yace wannan ijma'i ne ma shine abin da ake nufi a kansa summa afidu ya quraish min haythu afada an-nas ta inda mutane suka gangaro wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah to me yasa yanzu ai kamar an gama zaman makka ai an gama zaman arafa an gama zaman muzdalifa kusan aikin hajji ya kusan karewa kenan ko sai aka ce ku nemi gafaran Allah me yasa aka nemi gafaran Allah a nan gurin imamu sa'idi imamu sa'idi Allah ya masa rahama yake cewa walam ma kanat hadhihi al-ifada yuksud biha ma dhukir wal madhkurat akhir al-manasik abinda muka fara din nan na gama zaman arafa da muzdalifa ai kusan karshen aikin hajji ne ko to amara Allah ta'ala inda al-farag min habi istighfar istighfar sai Allah ya umarni ake neman gafaran ubangiji wal ikthar min dhikri dhikri kuma a yawaita zikirinsa fal istighfar shi wannan fal istighfar shi wannan istighfari din lilkalali waƙi min al'abdi saboda ‘yan ƙananan kurakurai da suka faru daga bawa fi a da'i hajjihi na daga yin aikin hajjinsa wa zakara Allahu wa zakara lahu shukura ala in amihi alaihi bi tawfiq wannan istighfarin da zikirin da zai kamar yana gode wa Allah ne da ya masa tawfiqi ya gama wannan ibadan lafiya ya bashi lafiya sai ma imamu sa'ad yake cewa wa hada yanbaghi lil abd wa hakada yanbaghi lil abd haka ya dace ga dan adam kullama faraga min ibadati duk sanda kaga mota ibada ta ubangiji mai girma an yastaghfir Allah an at-taqsir kana mai gafaran Allah saboda kai kuskure zai yi wa ibadar da kai ba wane ne yasa a ce duk ibadar da yake 100 bisa 100 yake wa Allah sallar ka ba 100 bisa 100 kake ba azumin ka ba 100 bisa 100 bane to duk wanda yazo sharguwa sai kake sa is astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda kurakurai da ka samu a cikin azumi me yasa mun gama sallah muka ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum me muke fada astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda waswasi da kai a cikin sallah to fa idza qadaytum manasikakum menene summa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah ku nemi gafaran Allah sai imamu sa'idi yake cewa la kaman yara annahu qad akmala al-ibada kar ka zama kamar wanda ka gama aikin hajji kake ji kai ai nayi kokari kaga yadda nayi aikin hajjin nan ban yadda nayi kuskure ba nayi shi da kyau nayi kaza ai sallan nan nayi kaza ko kai wani taimako kake ganin kai ka cika ka gama la duk aikin bare da kai ka nuna cewa kai makaskanci ne baka yi yadda ubangiji yayi ba sai ka nemi gafarar ubangiji Allah ne ya baka ikon haka Allah ne ya baka dama to shi za ka godewa wastaghfirullah inna allaha ghafurur rahim gobe in Allah ya da za mu shiga fa'ida qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum in kun gama aikin hajjin ana so ku ambaci Allah kamar da kuke ambatan ƴaƴanku iyayenku insha Allah wannan za mu tashi gobe za mu dakata a nan gurin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh